الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الظل كما يوالي المخلوق المخلوقا وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد انتفاعه بك والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah madauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi uku ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1439 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wani kuma shine 21 ga watan daya a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya darasinmu na 43 karatunmu na littafin ighathatul lahfan fi masaid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala har yanzu muna nan dai a wannan babi dogo wanda muka dade a cikin sa babi na shida wanda yake magana akan cewa babu nasara babu cimma buri babu farin ciki ga duk wata zuciya sai idan ta riki Allah madaukaki a matsayin abin bautatta muna fuska ta takwas ko na'am wannan fuska ta takwas ita ce mun fara kuma lokaci ya kare mana a cikinta mana yake cewa ya bawa ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne kuma mai karimci sannan kuma mabuwayi ne tare da jin kai kuma shi Allah maɗaukaki yana kyautata maka ne yana maka abu mai kyau wato gabawansa tare da wadatuwarsa daga bawan shi ya maka ne don amfaninka shi baya buƙatar komai abunka hakanan kuma yana yaye maka duk wani abu na cuta da abun rashin daɗi shi ma ba don samun wani amfani daga shi bawa ɗin ba kuma ba don ya gusar da wata cuta daga kansa ba duk wannan mun yi shi makon da ya gabata amma yana maka ne don rahama da kuma kyautatawa da haka subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bai halicci halittarsa don ya yawaita domin yana buƙatar yawa domin shi kaɗan ba ne a'a ba shi da wata ƙaranta da yake buƙatar yawaita domin ta don haka ya halicci bawa ba kuma don ya samu wata buwaya ba ne da su bayansa saboda wai yana bukata a matsayin akwai wani kaskanci tare da shi a'a ba kuma domin su arzuta shi ba ba don su amfanar da shi da wani abu ba hakanan kuma ba don su tunkuɗe masa wata cuta ba Allah maɗauki babu wata cuta da take zuwa gare shi kamar yadda Allah maɗauki ya faɗa ne cewa Allah ya ce bai halicci jinsin aljan da mutum ba sai domin su bauta masa kuma ya faɗi cewa baya neman wani arziki daga gare su baya neman su ci da shi lalle Allah maɗauki shine mai yawan arzutawa kuma ma'abucin ƙarfi sannan kuma mai tsanani sannan Allah maɗauki ya ce har yanzu ka ce wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada akan wani aya ne muka kare ko ka ce kuma yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yattakhidh walada wanda bai riƙi ɗa ba ولم يكن له شريك في الملك kuma ba shi da wani abokin tarayya wanda ya taya shi ko yake taya shi wajen rike mulkinsa walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli kuma ba shi da wani mataimaki a dalilin cewa wai yana da kaskanci ma'ana domin kaskanci ne yake da wani mataimaki shine abin da ake nufi da min din yawa duk da mun bayani makon da ya gabata to zamu tashi inda yake cewa huwa subhanahu shi Allah maɗaukaki la yuwali man yuwalihi min zulli ba yana jibintar wanda yake jibinta ne saboda shi yana da ƙasƙanci yana buƙatar in ya jibinci wani bawa to yana son ya taimaka masa ne ya samu buwaya ya samu ƙarfafa saboda yana da rauni yana da ƙasƙanci wannan ba haka ba ne sakamakon wato sabanin dan adam shi dan adam galibi yakan abokanci abokinsa saboda yana sa ran abokin nan wata ran zai masa rana zai amfane shi yana kusantar wani ya samu mu'amala da shi har ka ji ana cewa wani jari ne sanin mutane ko domin ma'anar jarin shine wata rana za su zama maka za su yi maka amfani to Allah mu'amalar da yake da bayinsa ba irin wannan ba ce kama yuwalil makhluqul makhluqa irin yadda zaka ga abin halitta yana jibintar yana neman abota da abin halitta dan uwansa saboda maslaha wa inna ma yuwali awliya'ahu shi Allah yana jibintar waliyansa ne ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahu domin kyautatawa gare su domin rahama a gare su domin so gare su wa amma ibadu su ko bayi fa innahum kama qala ta'ala su halin su da ɗabi'ar su kuma yadda Allah madauki ya ambata ne wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara'u yawa Allah mawadaci ne ku kuwa mabukata ne fahum su bayi din li faqrihim saboda bukatar su wa hajatihim da dai bukatar su talaucin su innama yuh يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك ɗabi'ar bayi ƙa'idar da bayi suke mu'amala da junansu ita ce ku sauraro ne na san la'alla wani bai san sirrin hakan ba cewa duk mutum da ka gani yana kyautata ma wani ɗan uwansa mutum ne don buƙatarsa shi zuwa ga wani abu da zai biyo baya sakamakon wannan taimakon da kun yadda da wannan karfa kusura kowa kowa duk abin da yake yi wa wani dan uwansa to yana yi ne domin wani abu kado ne ce ana nufin kowa ba shi da ikhlasi ba haka yake nufi ba har mai ikhlasin zai zo gaya mana mai ikhlasi mai yake so lada abun Allah don haka dai duk wanda ya ma wani abu mabukaci ne don bukatar sai maka ko a nan duniya ya yi maka don karama masa ko kuma ya yi don Allah ɗin don ya samu lada a lahiran akwai dai bukatar wani abu don haka shi kansa bukatar lada a lahiran mece ce bukata ce don haka ɗabi'ar halitta ne duk halitta mabukata ne babu wani wanda yake mawadaci wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara shine abin da yake so ya tabbatar إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفائه به دكما أمفانو السد والننتي مكوندي عاجلا أو آجلا كولي أنا الدنيا كوكما اللاهرة ولولا تصور ذلك النفع بعدن cewa wannan amfanin da zai samu da zai haifu da zai hauhawa da zai zama shine sakamakon nasa kyautatawar da ya yi ba ba dan wannan abin ne a kwakwalwarsa yake suranta shi ba lama ahsana ilahi da bai taimaka wa kowa ba fa huwa fil haqiqati in ka kalle shi shi bawa a haƙiƙanin gaskiya a yadda ɗabi'arsa take shi bawa a haƙiƙanin lamari inna ma arada al ihsana ila nafsihi duk abin da yayi wani to kansa yake so yawa insha Allah kun fahimci zancen inda ya dosa kowaye duk abin da ya maka to wani abu yake so a gunka yana son wata rana a nan duniya kai masa wani abu ko kuma yana son Allah ya masa wani abu sakamakon abin da ya maka don haka dai kai wani abu ne da aka hau a gadon bayansa don a cimma wani buri an yi amfani da kai ne wajen taimakon da aka yi maka saboda akwai riba da za a samu ko a nan duniya ko a lahira don haka dai duk wanda kaga ya taimaka maka kansa yake taimaka ba shi ne abin da yake so ka gani fa huwa fil haqiqati inna ma arada al ihsan ila nafsi wa ja'ala ihsanahu ila ghayrihi wasilatan wa tariqan ila husuli naf'i dhalika al ihsan ilayhi kawai dai abin da yayi shine kamar da na ambata ya sanya ka kai ita ce hanyarsa sai ya taka gadon bayan ka don ya cimma burinsa to shine ma'ana ya sanya taimaka maka da kyautata maka ya zama wasila ce kuma hanya ce ta samuwar wannan amfanin an gane li husuli a ila husuli naf'i zalika al ihsani ilai domin amfanin wannan ihsanin da ya maka ya zo ya dawo gare shi abin da ya sa kenan fa innahu to gashi zai karkasa mana abin gida biyu ɗin ko uku in ma an yi husina ilaihi a ɗabi'ar me haka waya ce ko na gaske ne ya shigo na fa innahu shi bawan Allah duk abin da ya maka na taimako in ma an yi husina ilaihi ko dai ya taimaka wa ɗan uwansa mutum litawaqqu'i jazaihi fil ajil dan sa ran sakamakon sa zai zo a nan duniya wannan din shi ma zai iya zama ta bangare biyu a nan duniya din ko ta bangaren abinda ba wai lalle daga kai bawa din ba Allah ne yana taimakon mutum a nan duniya ko man nafasa an mu'minin kurbatan ko nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah wannan kenan yau nafasa Allah fi duniya wal akhirah yau akwai wannan zancen cewa duk mutumin da ya taimaka wa mutum Allah zai taimaka masa duniya da lahira don haka kaga taimakon zai iya zuwa a nan duniya sannan kuma ga maganar infaqi duk mutumin da ya taimaka wa wani da dukiya duk dukiyar da ka dauka ka biyo wani to Allah madauki yana meye maka meye maka din hakikatan a nan duniya sannan kuma akwai lada a lahira don haka shi ma ko da akwai ikhlasi akwai bukatar cewa Allah taimaka maka a duniya kuma wannan ne sanannen abu ne cewa duk mutumin da ke taimaka ma wani Allah na cikin taimakonsa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi daka inda zaka taimaka wa wani to Allah zai taimaka ma experience din rayuwa ya nuna maka duk mutumin da aikinsa ya taimaka wa wasu to zaka Allah madauki baya barin sa cikin wahala daka ko dabara kake don ka samu taimako a gun Allah a duniya to ka rika taimaka wa wasu rowa ba ta taɓa zama abin amfani ba an gane wani duk wanda yake marowaci baya son ya taimaka wa kowa kullum ya kankame daga ya sa hannunsa aljihu zai taimaka wa wani tsoro yake abin hannunsa ya ƙare to ba mutum mai hasara a rayuwarsa irin wannan mutum domin shi wannan abin da ya hana ɗin ƙarshensa shi zai amfani da shi duk abin da ya amfani da shi ko me ko ci ne ko sha ko tufa kuma shi wannan an san inda suke karewa amma idan ya bewa wani ya taimaka to ya aje ma kansa abin da zai amfane shi ne ko duniya ko a lahira in ko mutum mai dabara ne ya kamata ya buɗe hannunsa ya rika taimakawa ba dan dai ba kuma tare da wato sakin hannu gaba ɗaya ya cutar da kansa ba amma dai kowa san abin da ake nufi a rika dai taimakawa juna to in an taimakawa juna kai aka yi wa kowa san wannan ai ba ba boyayyen abu bane don haka sai shi fa innahu imma an yuhsina ilayhi litawaqqu'i jazaihi fil ajil fa huwa muhtajun ila dhalika al jazaa ko dai a nan duniya yana son a taimaka mu ya samu taimako to shi dai mabukaci ne zuwa ga wannan sakamakon da zai biyo bayan wannan taimako da yi wa mu'awidun bi ihsanihi kuma musayi da nasa wannan taimakon ma'ana taimakon nan da yayi kaman sayarwa yayi ya bayar dan a bashi hmm yawa au to ga hali na biyu litawaqqu'i hamdihi wa shukrihi ko kuma ya taimaka wa mutum dan dai mutum yayi ba masa akwai masu yin wannan ko ya taimaka dan a yaba masa ce wani ne mai taimako ne mai kaza ne mai kaza ne ko ko kuma ya bayar dan ƙuri'a da yake sa ran zai samu in mai neman matsayi ne na siyasa ya yi kaza ya yi kaza duk saboda mai saboda ranar zaɓe shi ma a tuno da shi haka ba dai dan wani abu ba a fahuwa aidan إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح to shi ma dai in yayi dan ayaba masa to yayi ne dai domin wannan abin da yake bukata na yabo ya samu a gare shi sakamakon wannan kyautatawa da yi fa huwa muhsinun ila nafsihi in ka kalle shi zaka ga cewa kansa ya taimakawa kansa ya kyautatawa وهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير wannan taimakon da yawa wani kansa da yawa mun ji hali na biyu wa imma ga hali na uku ko kuma an yurida aljaza'a min Allah fil akhirati ya zama cewa ya taimakawa wani ne yana son ya samu lada a lahira fa huwa aidan to shi ma dai muhsinun ila nafsihi bidalika mai taimakawa kansa ne yana kyautatawa kansa ne da wannan abu wa inna ma akhara jaza'ahu ila yawmi faqrihi wa faqatihi kawai dai dabarar da yayi shine ya ajiye wannan sakamakon zuwa ranar bukata ranar bukata ko ba wadda ta kai ranar lahira kowa na bukatar ladansa ya ga aikin alherin da ya aikata fa huwa ghairu malumin fi hadha al-maqsid fi hadha al-qasd to shi a wannan nufi din ba abun a zarge shi bane yayi da ikhlasi kuma abin da ke so dai shine Allah madaukaki ya biya shi sakamakon ikhlasin nan da ya taimaka wani a ƙarshe dai dole ka kalle shi a matsayin me a matsayin mabukaci ne zuwa ga Allah to Allah subhanahu wata'ala babu hali ko ɗaya a cikin waɗannan guda uku dangane da kyautata muka da yake don haka dan me zaka tafi wurin wani a kun gano abin da yasa aka shigo wannan babi haka shi Allah dan ya taimaka maka din yake maka taimakon dan amfaninka amma shi dan adam dan uwanka ya ne maka ne dan amfanin kansa ko a duniya ko a lahira ai guri abubuwa ko dai ya yi maka dan kai masa ko ko kuma ya yi maka dan ka yaba masa ko kuma ya yi maka dan Allah biya shi lahira ba a fita daga wannan halin guda uku to sai ce wannan na ƙarshen kuma fa huwa ghairu malumin fi hadha al-qasd فإنه فقير محتاج تلكني مبقاتين وفقره وحاجته wannan talaucin nasa da buƙatar tasa amrun lazimun lahu min lawazimi zatihi wani lamari ne da yana tare da shi ko ba daɗe ko ba jima ba yadda za su rabu siffa ce tasa da'ima cewa shi mabukaci ne domin me Allah ya faɗa wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wannan kyakkyawan tafsiri ga wannan aya ko ba haka bane yau kowa zai fahimci cewa wannan siffar ta mabukaci tana tare da duk mutum komai kudinsa a duniya ko ya fi kowa kudi a duniya to sunansa mabukaci talaka ne a cikin wata bukatar daban domin duk abin da yake yi yana yi ne ko a yaba masa dan za a ce shi kila kudinsa ya yawa ba bukatar in ya bayar shi ma a bashi ko amma fa duk da haka da wahala da wahala ka samu wani bayan wani abu dan wata ran wani abu ya zo zai bayar dan sa ran wani abu ba san ƙari yake ba yawwa yana son kwangila yana son abubuwa da da haka zai mika dan wata ran wani abun babba zai shigo wannan bukatar da tana nan abun dan adam to dauki ma duk ba waɗannan mahsubiyat din abin da yake tare da shi aslan shine yana son Allah ya bashi lada a lahira to wannan ita ma mece ce bukata ce to shikenan abin da malaka so ya tabbatar mana mu fahimce shi fa kamaluhu don haka kamalarsa an yi harisa alama yanfa'uhu wala ya jizu anhu kamalarsa a matsayinsa na ɗan adam ita ce ya yi kwaɗayin abin da zai amfane shi kuma kada ya gaza wajen yin haka duk abin da ya san zai amfane shi ya yi ƙoƙari ya samu abin da zai amfane shi wannan ita ce kamala a gun ɗan adam amma siffar bukata ba inda za ta bar shi a kowane lokaci mabukaci ne shi wa ta'ala Allah madauki dama ya gaya mana haka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha tunda nan ya maganar ihsani yake bukata shi yasa bai kawo mana wa in asa'tum falaha ba dan tunda tun yana maganar sakamako to kuma kowanne ma dai sakamakon ne in kun kyautata ahsantum li anfusikum to kanku ku kaiwa lalle wanda ya fahimci alqur'ani ya ya more wani yana karanta wannan bai taba kawo mata wannan fassarar ba gani kawai tunanin da yake yi ladan lahira ake zance to ba iya ladan lahira ba har anan duniya in ka taimaka kai wani ihsani to kanka kaiwa a duniyar ko dan shi kai anan duniya ka samu wani amfani kai ma sakamakon amfanin da kai wani ko kuma a lahira din qala ta'ala wa qala ta'ala hanzu Allah madauke yana cewa wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka bayar na wani alheri yuwaffa ilaikum yuwaffa ilaikum za a cika shi kuma sai kawo lafazin yuwaffa don ya nuna abin ma da za a baku na sakamakon da kuke so babu ko rage a cikinsa za a cika muku shi cif haka za a baku yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa qala ta'ala har da alamar ke yana faɗi fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam cikin abin da manzon sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga gare shi hadisi kursi duk kun san shi kun haddace ya ibadi ya ku bayina in ji Allah innakum lam tablughu darri ba ku isa ba ku kai karfin da ikon cutar da ni ba fata burruni ballantana ku cutar da ni walan tablughu naf'i ba ku kai ba ku isa ba ku da karfin ba ku da dukiyar ba ku da wani iko na naf'i ko amfane ni fatan fa'uni ballantana a ce ku amfane ni ya ibadi ya ku bayina alaƙar kawai ita ce inna ma hiya a'malukum ayyukanku ne kawai uhsiha lakum ina kididdige su gare ku ina muku kididdigar su kowa abin da yi an aje a nan ba a mantawa an rubuta haka za a mayar masa sakamakonsa ku ga rahama daga Allah thumma uwaffikum iyyaha bayan kididdigewa da tarewa da ajewa da recording sannan kuma in zo in ba ku sakamakonsa a cike ba tare da an rage wani abu ba shine thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan to duk wanda ya samu alheri wajen sakamakon ifa'in nan da za a yi falyahmadillah to ya gode ma Allah domin sakamakon abin da ya aikata ne shi ya gani wa man wajada ghaira zalika wanda kuma ya samu wani abun ba alheri ba fala yalumanna illa nafsa to kada ya zargi kowa sai kansa shine bai yi mai ba bai kyautata ba da ya kyautata zai samu wannan sakamako aljaza'u min jinsi al'amal ko yawwa kama tudinu tudan kayi abu ai maka ba kai ba ba za ka gani ba fal makhluqu la yaqsidu manfa'ataka bil qasd al awwal yana dai nana tawa cewa shi abin halitta baya nufin ma'ana manufarsa a amfanarka da yake amfanarka da taimakon da yake baka baya nufin ya taimaka maka bil qasdil awwal ba kai ne a gabansa ba ma'ana ba dan kai yake abin da yake yi ba yana yi ne don wa dan kansa haka al qasdul awwal ma'ana asalin abin da ke zuciyarsa wanda shi an gizo shi dan ya wannan abin da yake yi na taimaka maka ya amfane ka to ba kai bane kai din kawai menene wasila ce hanya ce kamar yadda bature ke cewa ne an yi yuzin ɗinka ne wani lokacin aka bada wani sai kaga kamar ai an ma zage ka an kaskanta ka ko to amma hakikanin hakan ne amfani aka yi da kai a samu buri ko a nan duniya ko kuma a lahira zaka taimaka maka shi yasa ai kullum mabukaci mai miƙa hannu a bashi to kullum yake bayyana a siffa ta me ta makaskanci yawwa an miƙo ya karɓa haka ya kaskanta a duniya an yi amfani da shi an hau gadon doron bayansa domin a cimma wani buri ko a nan duniya ko a lahira Allahu akbar yace bal inna ma yaqsidu intifa'ahu bika abin da yake so shine shi ya amfanu amma da kai yayi ta hanyar ka yake so ya samu nasa amfani war rabbu ta'ala shi ko ubangiji subhanahu wa ta'ala inna ma yuridu naf'aka lantifa'ahu bika shi kai din yake so ka amfana ba shi ya amfana ta hanyar ka ba arziki wannan ma'anar ya uwa shi yasa yake cewa wallahi akwai hasara sosai a zuciyar mutum a ce ya san waɗannan abubuwan kuma sannan ya tafi wurin makhluki bai je gun Allah ba ya dogara ga makhluki ya dogara ga abin halitta ya sa ran ya ɗauki gaba ɗaya hope ɗinsa na rayuwa ya ɗora akan ɗan adam wannan ya yi hasara sosai ya sa gun Allah domin Allah shine ko taimakon ne zai maka to babu wani babu wani abu da ake cewa ta ciki na ciki babu wata bukata ba amfani yake da kai dan wani buri nasa ba Allah ba buƙatar komai abunka ba buƙatar kuma komai abun kowa don haka kai din ake so ka amfana shi yasa ake kyautata maka kuma ba gori in an ma gorin ma dan an isa ne domin shi Allah madauki ya isa ya gori shi ya mallaki komai babu abin da kai wa kanka tunda Allah madauki ya samar da kai a duniya daga iskar da kake shaka har zuwa abincin da zaka ci da tufar da zaka sa da duk abin da zaka mallaka a duniya har ka zo ka bar shi ka mutu ka koma gare shi irin yadda ka fito to babu wani abu da kai masa shine ya maka kuma ba dan amfanin sa ba Allah subhanahu wataala ya samu gane wannan tauhidi is inna ma yuridu naf'aka lan tifa'ahu bik wa dhalika manfa'atun mahdatun laka wannan ko sai ka ga cewa amfani ne gare ka tsantsar amfani babu wani sofa ne na amfanin wani naka ne duka in daga Allah yake to duk amfaninka ne in ko daga wani ne to amfani yayi da kai domin nasa burin shi in dai wani ba Allah bane duk dai nana tawa muke in an ce abu mahab shine abin da ya tsantsanta babu wani gauraye ba mix aka yi na wani abubuwa guda biyu wasu abubuwa guda biyu ba a asalin abu ɗaya ne shine abin da ake fi da mahab kamar da yake gaya mana ne ibn qayyim haka malam ibn taymiya cewa abin da ya shafi aikin Allah ko ai babu abin da yake sharri mahab ko a aikin Allah ma'ana sharrin da babu alheri a cikin sa babu a cikin aikin Allah zaka iya samun wannan a cikin ayyukan bayi yau shine abin da ake nufi duk wani sharri da kake ganin ma sharri ne to akwai wani alheri a cikin sa duk a ayyukan Allah amma a aikin bawa za ka iya samun sharri mahab to a irin wannan gefen kuma cikin abin da ya shafi amfani in Allah ne ya amfane ka da wani abu to amfani ne mahab babu wani abu a cikinsa babu kaskanci shine abin da ake nufi kaga in dan adam ne ya maka shi taimakon da ya maka akwai kaskanci daga gare ka zuwa ga wani dan uwanka dan adam wannan kuma matsala ce domin kare sana ka kaskanta ka nuna bukata ga wani wanda ba Allah shi kanka wannan menene ko akwai amfani to amfani ne amma laisa mahabba abin da yake so ka hango ke yawwa an sa amfani ne amma akwai wani wata wani abu na kaskanci tare da shi amma na Allah babu wani abu na kaskanci tare da shi khalisa min al mabarra kubutacce ne ya kubuta sumul yake daga wata cuta bi khilafi iradati al makhluqi naf'ak sabanin a ce makhluqi ne yake nufin ya taimake ka fa innahu qad takunu fihi madarratun alayka zai iya taimakonka amma kuma akwai cuta a gare ka wannan duk wasan ƙara bayani duk mutumin zaka je kofar gidansa kana ta jira ya fito sawa'un dan siyasa ne mai kuɗi ne menene wata bukata dai kake ta kai ka alal aqalla wani zai wuce ya ce ya ga wani a kofar gidan wani wani abu ne ya kai shi in aka tashi lissafa waɗanda suke zuwa ko ma me yake kai su sawa'un wa'azi ya je masa nasiha ya masa shi ne ma kila ya je kai masa ba karɓa ya je ba ko me za a iya fassara ka da komai saboda ba a san me kuka yi ba haka ne ko ba haka bane yau sai a iya fassara ka da komai kuma ɗauka bukata ce ta kai ka tare da cewa la'alla ma ba wannan ɗin ba ce ta kai ka don haka dai duk abin da ɗan adam zai maka akwai ƙasƙanci a cikinsa abin ko da Allah zai maka babu ƙasƙanci babu wani abu na cuta walau bi tahammuli minnatihi ka gani ko da abin da ke cikin mabarra ɗin ko ba komai sai haƙurin da za ka yi na gorin da zai maka kuma ana yi ko ba yi ana yi mutum nawa ne yanzu zai faɗa mun ma kaza mun ma kaza mun ma kaza musamman a haɗuwar da ba ta Allah ba eh an fi samun wannan dai a irin wannan in ba haka ba kyakkyawan zato dai ga mutum da dan uwansa ba a samun haka mutum yayi abu dan ya gori galibi ba a samu za ga dai galibin yakan zo ne a haɗuwar da ba ta Allah ba haɗuwa ce dama an san abin da ake yi kuma dama kowa ma yana yi ne dan a yi masa wannan din ina ma a ce wallahi masu harkar siyasa za su tsabtace zukatansu da kyakkyawan tunani da abin da ban Allah ne ke faɗi a littafinsa wallahi da sun more a rayuwarsu amma yana da wahala a ce wannan tunanin shine a gabansu a ce a yi ba tare da gori ba ku duba ku ga mai siyasa da mai neman mulki zai rarrafa zai rukufa a gaban mutane ko abin da bai saba yi ba baya so ma ya yi shi tilas zai matsa wa kansa ya yi saboda a ɗauki cewa mai kirki ne saboda ranar zaɓe a kalle shi kuma haka bane kuma sannan idan ya samu mulki ya yi kaza ya kaza na taimakon jama'a gashi fa da kuɗin jama'a ya yi abin ko amma zai rika gorin cewa mu muka yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza ko ba haka bane to kowannan abun da ɗan adam zai maka babu tsantsar amfanin da babu sharri a cikinsa zaka ka nemi agugunka daga farkon rayuwarka har ƙarshe neman ta a wurin Allah zuciyarka ta makale wa tunanin ubangiji da sa karfin neman ka a wurin Allah subhanahu wataala da dogaro gare shi kar ka bari dan adam ya dauke maka tunani ya dauke maka zuciya har ya zama cewa za ma ka je kai fada a kansa irin yadda ake yanzu akan harkar siyasa haka kawai ka dauki kanka ka mai da kanka bawan wani a kansa za ka yi fada a tsara maka kai saboda shi ya baka kwaya ka sha ka kashe wani lokacin da duk abin da zai faru gare ka ma baya nan ta yi kyautata shi ne waya cewa aje a yi ma'aibelinka daga baya kuma duk abin da ya shafi a bayan kan na rayuwa an bata maka rekodin rayuwa ka zama ba mutumin kirki ba an yi ka duk ba abin da ya dame shi ya hau gadon bayan ka ne ya samu bukatarsa ta wuce ya manta da kai ko bai manta ba ma dai a ɗauka bai manta ba ya yi karimci irin na kamalar ɗan adam gwargwadon hali kana nan dai a makaskanci a gabansa kai ne ake amfani da kai za ka kai wato wallahi babu addinin da yake yanta dan adam irin musulunci yantawa a yantar da zuciyarka ba ka jin wani dan adam a duniya yana da wani buri a kanka da zai iya cewa ba mu muka yi masa kaza ba ai bai isa ba in ba mu ba zai kaza ba kar ka sa kanka a wannan matsayi ba a ce kai girman kai ko ka zagi mutane ba kowa ka bashi matsayinsa babba ne bashi matsayinsa gaisawa da mutuntawa amma ya mai da kai bawa abin da zai amfanu da ya amfanu da shi dan cimma nasa burin na'am dole ne a samu irin wannan wata ran wannan ya samu ya shiga amma kuma kar ka bari dai ya zama da sura ta kaskanci da zaka manta da ubangijinka har rayuwarka gaba ɗaya ka dora ta akan wannan dan adam din kowane ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan fahimtar tauhidi duk wannan fa darasin a tauhidi muke ba a wani abu to sai ce fata dabbar haza wallahi ka zauna kai tunani akan wannan kai tuntuntuni a kansu ka yi amfani da fikirarka ka je ka dawo shine ma'anar ta dabburi duk inda za ka je wannan zancen ba za ka fita daga kansa ba shi ne haka ne hakika ko ka yi musun wani abu za ka je kai kaɗai kana tunani za ka dawo ka ce wallahi wannan zancen shi ne gaskiya fa inna mulahazatahu lura da yin haka din lura da wannan lamarin tamna'uka an tarjuwal makhluq zai hana ka ya zama cewa kana sa ran wani abu daga wurin makhluqi in ka samu wannan yancin ka fidda kanka aw tu'amilahu duna Allah ko ka je ma kana mu'amala da makhluqi ka manta da Allah ka rabu da Allah wannan tunanin zai hana ka haka aw tatluba minhu naf'an aw darran ko kuma ya sa ka je ma kana neman wani amfani ko cutarwa daga wurin wa makhluqi duk wannan zai hana ka aw tu'alliqa qalbaka bihi ko ka rataye zuciyarka da shi tunaninka wani tunaninka wani yau da me ka tashi wani ina za ka gidan wani me za ku yi harka kaza ya zama cewa gaba ɗayan tunaninka ya koma wannan ba ka da wani tsari naka na ƙashin kanka ka dogara ga Allah wajen yinsa kar ka bari wannan abun ya faru domin wani akwai wani sofa ne na bauta a cikinsa in dai kun gane wannan zancen gaba ɗaya tun daga farkon wannan babin har zuwa nan abin da yake so ya nuna maka kenan kada ka bari ka bautar da kanka zuwa ga ɗan adam ko magun ubangiji duk alherin duniya yana ga wurin Allah subhanahu wataala domin na farko shine mawadaci baya yi maka dan ma gori kuma yana amfanar ka amfanar da babu cuta a cikinta babu wani sharri sannan kuma shi ne mawadashin da yake da komai da zai baka wanda ba shi ba sai dai ya maka wani abu amma ba zai iya maka wani abu ba shi kuma duk bukatunka zai iya daukewa shine Allah subhanahu wataala shi kadai to dan me zuciyarka za ta tafi zuwa gun wani wanda ba shi ba in an yi haka kuwa ba a yi tunani ba kuma an yi hasara babba a duniya da kuma lahira auto alika qalbaka bi fa innahu innama yuridu intifa'ahu bika yana dai nanatawa cewa shi in dai makhluqi ne to yana son amfanarsa ne shi bika amma ta hanyarka la mahdha naf'ika ba tsantsar amfanarka amfanar da babu wani abu a cikinta na kaskanci ko a wato gori ba wa hadha halul khalqi kullihim ba'dihim ma'a ba'd wannan shine halin halitta kakkaf din su yace halitta ba iya ɗan adam ba ba iya aljan ba komai in ka kalle shi haka ka'idarsa take haka ya sanya mu yauwa amfanar ka dan kai maka amfanar ko kuma ko ba kai ba wani ya amfanar wani ko da dan wani da kake da shi ne sau nawa ake zuwa a amfani iyalin mutum dan ana so shi ya amfanar ko ba ka bane kaga ɗansa ana tafi da shi ka ɗan bashi kyauta kana jin nauyin in ka bashi shi zai rena amma dai a zuci duk da dai kana son insha Allah karin soki ikhlasin mutane ai dama ba zancen ikhlasi muke ba an zancen dai kayi ne don wani abu a ɗauka ba komai ma dan lada ne ke to ladan shi ma dai bukata ce amma dai wancan din ana samun sa kana yi domin kana sa ran wannan din wata ran yayi maka ko ina dai akwai wannan don haka wannan shine halin dan adam baki ɗansa halin aljanu halin dabbobi kowa ka ga yayi wani abu na kyautatawa to yayi ne dan wani abu zai dawo masa na amfani wa huwa halul waladi ma'a walidihi to kun ga an shigo cikin gida ma sosai wannan shine halin alwalad ma'a walidihi da tare da ubansa da tare da ubansa haka yake yana masa ne domin amfani galibin mutane yanzu suna kula da 'ya'yansu ne don 'ya'yan za su girma za su samu karatu su samu aiki don me su taimaka musu wannan tunanin ma har ambatarsa ake idan da mutum zai yi wa ɗan a zuciyarsa ya zama don ikhlasi ya kawai don Allah maɗauki ya sa masa albarka don ya zama imtithali ne na ya ayyu alladhina amanu ko anfusakum wa alaykum naran wa quduha an-nas wal hijara da wannan ma kai kaga kai ikhlasi to amma dai ita ma kana buƙatar lada akanta to amma dai asali a duniyance hatta tsakanin ɗa da uba akwai wannan tunanin cewa yanayi masa ne dan shi ma yi masa ai dama shi ne kamalar da ake samu a gun ɗan adam a ce yana da ɗa dan ya zama cewa nan gaba bayansa bata ƙare ba ko dan tarihi a ce bayansa bata ƙare ba to wannan buƙatar tarihin ma buƙata ce cewa a riƙa ambatan sunan wani gidan wani ai yana nan har yanzu duk dai buƙata ce ko ba buƙata ba ce buƙata ce to sai ce وهو حال الولد مع والده والزوج مع زوجته هكذا ما تاد مدي kowa yana yi ne don ai masa tana kyautata ma saboda kai ma ka kyautata mata ka kyautata mata kai ma kana kyautata mata domin ta kyautata maka haka rayuwar take ko yawa wal mamluk ma'a sayyidi haka nan bawa da ubangidansa shi ma yayi dan ai masa yana neman yanci yana neman kaza yana neman kaza duk dai dan dai mutum ya ji kana tare da shi wa shariki ma sharikihi haka nan abokin kasuwanci tare da abokin kasuwancinsa wanda kuke partnership tare kun ka wannan ya kawo kuɗi wannan ma ya kawo ana kasuwanci duk amfana juna ake yi haka ne ko ba haka ba to fasa'idu mai farin ciki dai mai cin nasara shine man amalahum lillahi ta'ala la lahu duk a cikin wannan gogayya mai samun farin ciki da murna da kuma mai cin nasara shine wanda ya yi mu'amala da wannan dangogin da suka haɗu da shi na ɗan adam baki ɗaya ɗa da uba mata da miji mamluki da ba mamlu da da uban gidansa da kowa aboki da aboki ko yan gari ɗaya da gari ɗaya yan ƙungiya ɗaya da ƙungiya ɗaya duk dai wata mu'amala da rawabit da suka haɗa mutane to mai nasara a ciki shine wanda ya yi don Allah shine kawai mai nasara a cikinsu duk wanda ba don Allah ɗin ya yi ba duk da cewa siffar bukata ta hau kansu baki daya to amma dai wanda ya fi nasara a cikinsu shine wanda ya domin Allah dan ya samu lada a wurin Allah son Allah ranar kiyama wa ahsana ilaihim lillah kuma ya kyautata musu domin Allah wa khafa Allah fihim yaji tsoron Allah cikin sha'anin su wa lam yakhafhum ma Allah bai ji tsoron su tare da Allah ba ma'ana bai zama cewa ya hada su da Allah yana tsoron su tare ba a'a Allah yake tsoro cikin sha'aninsu yana ba da haƙƙin nasu nema domin tsoron Allah shi ne abin da yasa yake yi warajallaha bil ihsani ilaihim kuma fatansa shine ya samu alheri daga Allah ta hanyar kyautatawa da ya musu walam yarjuhum ma Allah bai hada su tare da Allah yana kaunar fatar samun wani abu daga gare su ba a'a daga gun Allah kawai yasa ran duk wani abu da yake so wa ahabbahum li hubbillah kuma ya so su ne saboda san Allah shi sana da cikin ina muku manta ba ina ji ko a tafsiri ne muka yi da malam sai da yake cewa a duk wani abu da dan adam yayi na soyayya ga wani mutum in dai ya zama dan wata manufa ce da ta shiga tsakani to ba dan Allah bane duk wanda kake son shi saboda yana taimaka maka to baya cikin alhubbu lillahi wani zai ce a to ai akwai taimako na yan uwantaka ce wannan ababun zumunta yake duk da cewa shi ma alheri ne dan uwa ne ya taimaka ma dan uwa to babin zumunta ne amma ba a kiransa lillahi abin da yake lillahi sai ya zama dan san Allah dan san addinin Allah da neman yardar Allah kawai ka so mutum to wannan ita ce soyayya da ake ce ma lillahi amma dan kun haɗu yayi maka kallon alheri sai ka ji kana son sa ko kuma kun gaisa ya taimaka maka a'a so ake ka kalli hali mai kyansa sai ka so shi dan shi kaga wannan lillahi ne ka kalli ɗabi'arsa ta bautar Allah san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada zaman sa mutumin kirki gaskiyarsa waɗannan akhlaq din ka so su ka so shi domin su to wannan shine zai zama lillahi amma in wani amfani yayi maka sai ka so shi to laisa lillahi inna innama ahbabtahu min ajli ihsanihi ilayka a kun gane wannan to so ake zama duk abin da zaka yi ka so mutane kai duk abin da zaka yi domin Allah walam yuhibbahum ma Allah kada ya hada su tare da Allah ya so su ma'ana ya zama cewa Allah kawai yake so irin soyayya da ba a yi wa wani dan adam kama qala awliyaullah kamar da waliyan Allah suke cewa إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوم muna ci da ku ne domin fuskar Allah domin Allah maɗauki ba mu sakamako domin mu samu yardar Allah maɗaukaki ba ma neman sakamako daga wurin ku hakanan ba ma neman yabo ba so muke anan ku ba mu ba ba so muke kuma ku yaba mana ba kun san cewa wannan bawan Allah daga waɗannan ayoyin ya kakkasa waɗancan abubuwan guda uku shi yasa istidlalin nasa yake kyau kun gane me nake nufi duk taqsimin da mutum zai yi a cikin harkar wani abu na ilimi in istinbatsan ya yi shi daga qur'ani ko sunna sai ka ganshi ya tafi daidai yana kawo dalilin sai ga kamar an saukar da wannan ayan ne ma don ta hidima ga wannan abu wannan ita ce fa'idar aqidar ahlus sunna daga istinbatsin daga nassun qur'ani suke samowa kun ga waɗannan ayoyin karanta kun ga nan inna ma nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum mene jaza'an wala shukura a cikin halayen guda uku dai ambata ai kun ga da mene neman sakamako a nan duniya ko da neman godiya na uku shine liwajhillahi to dukkanin su a wannan ayar ga su to wanda ke yi liwajhillahi shine zai samu sakamako a gun Allah shine as'adu amma duk da haka mun yi ne dai domin amfanin kanmu an gane wannan ko domin neman sakamakon a duniya ko neman yabo to wannan sun ce ba dan haka suka yi ba menene kenan suka yi sun yi liwaji illahi to shi kansa liwaji illahi bukata ce a gun Allah amma dai shine abin da yake daidai an gane abin insha Allah to wannan da wannan fuska ta takwas ta kare saura fuska biyu ko yau akwai attasi akwai al'ashir shikenan sai ya rufe na sa ran da zamu gama ma wannan fasalin ashe ba zai gamu ba alwajibu tasi'u fuska ta tara in an ce fuska kuna da gane me ake nufi da fuskokin aiko yawa mahangar da zaka hanga ta tabbatar maka wannan manufa da malam ya faɗa a wannan babi yawa zancen me ake asali kar mu manta mu haɗa shi da farkon babin mu ya sunan babin mu babi da yake nuna cewa babu sa'ada babu salahi ko babu cimma buri a zuciya sai idan mahaliccinta fatiriha shi kadai aka riga a matsayin ilahi kun ga zancen uluhiyya ne yauwa to fuska ta tara ta nuna wannan abu annal abda shi bawa da kake gani duk kirkinsa la ya'lamu maslahataka hatta yu'arrifahu Allah ta'ala iyyaha shi bawa bai san maslahar me ma'anar maslaha yauwa abinda zai kyautata maka kyautatawa ba iya kyautatawar ba abinda zai gyara sha'aninka domin daga salahi ne abinda zai kintsa ka abinda zai amfane ka amfanin da aka san shi yafi alheri wani zai taimaka maka amma fa bai a tsammanin sa wannan taimakon da ya ta wannan bangaren shine mai maka amfani misali kana da bukatu da yawa aiko a duniya to shi abu ɗaya zai kalla ya maka dan bai san sauran ba kuma bai san cewa wanne ne ya fi amfani a wurinka ba ko saboda tsananin buƙatar ka ko kuma saboda in kai wannan wani amfanin zai ƙaru zai hauhawa saboda shi bai san gaibu ba amma Allah fa duk abin da yake maka shi ya san wanne ne ya fi amfani a gare ka yau to shine shi bawa la ya'lamu maslahataka hatta yu'arrifahu Allahu ta'ala iyyaha har sai idan Allah ya sanar da shi bai san abin da kake bukata ba bai san gyaran ka ba bai san abin da yafi alheri gare ka ba sai idan Allah ya sanar da shi wala yaqdiru ala tahsiliha laka hatta yuqdirahu Allah alaiha kuma sannan shi bawa banda cewa bai san me kake bukata ba bai san me yafi alheri gare ka ba to kuma ba shi da iko akan samar maka wannan abin da kake so din ita wannan maslaha din ya samar maka ita har sai idan Allah ya ba shi iko ko da ba shi da iko zai ma wani abu yanzu in kana cikin tsananin bukata a duniyance za ka tafi neman taimako zuwa ga wanda ya fi ka bukata ko ko zuwa ga wanda ya fi ka dama-dama ai zuwa gun wanda fika dama dama ne don haka waye kuma ya bashi shi wannan dama damar Allah ne don haka Allah ne ya bashi ikon ya taimaka maka ashe ba zai iya taimakon ka ba sai idan Allah ya bashi ikon ya taimaka maka shine ma'ana hatta yuqdirahu Allah aqdarahu fi ilmi rubai in ce qadira lazimi ne ko aqdarahu kuma Allah madaki ya baka iko wala yuridu zalika abu na uku baya nufin hakan ma shi ba shi da nufin ya taimaka maka hatta ya Allahu fihi iradatan wa mashi'atan sai Allah ya halicci irada da mashi'a a zuciyarsa sannan duk ya iya waɗannan abubuwa kun gane wannan abubuwa uku ne da ilimin maslahar da iko akai da nufin ayi to duk waɗannan ɗan adam bai mallake su ba Allah ne mallake su Allah ya fi sanin me kake so Allah ya fi sanin me zai amfane ka don haka ashe ka fi bukata a gunsa abin da zai zo daga gare shi ya fi maka alheri fiye da abin da zaka nema a gun dan adam domin dan adam bai san me kake bukata ba sannan samun ikon a taimaka maka din sai Allah ya ga dama nufi da kyakkyawar zuciyar da ce bari in taimaka maka shi ma idan Allah bai halarci wannan iradar ba a zuciyarka ai ba za a same ta ba don haka al-ilm al-qudra wal irada in ba su waɗannan abubuwan ba za su yi ba to su kuma duka Allah ne ke ba da su an gane wannan abu sai sai fa'adal amru in ka kal- in ka lura da haka sai ka ga cewa shi lamarin ada ya komo kulluhu dukkaninsa ya komo liman ibtada minhu daga wanda abin ya faro daga gare shi shi wancan da yake da ikon da yake da kudin da yake da mulkin da zai ma wani abu waye bashi daga Allah don haka in ka lura gaba ɗayan abin ya koma daga inda ya faro tunda daga Allah shi ya samo to kai in me yasa baka tafi gun Allah ba dan me zaka makale wa dan adam dan adam din nan da ya samu wani abu da zai maka to ai Allah ya fi shi sanin me kake bukata Allah shi ya bashi abin da yake taimakawa Allah shi ya sanya masa irada da tausayin da nufin yayi maka abin da zai maka daka abin da duka ya koma zuwa ga Allah wa huwa alladhi bi yadihi shine wanda a hannunsa alkhairu kulluhu dukkan alheri a hannunsa yake wa ilaihi yurja'u al'amru kullu kuma dukkan lamari zuwa gare shi ake komawa fata'alluqul qalbi bi ghairihi dan haka ya kai bawa ya kamata ka sani cewa wallahi ratayuwar ko ratayuwar na'am ratayar zuciya ga wani wanda ba Allah ba raja'an wa khawfan wa tawakkulan wa ubudiyatan dararun mahdun a ce zuciyarka ta rataya da fatan alherinka da kake so da tsoron sharri da kake yi da tawakkalinka da bauta da kake yi ga wani wanda ba Allah kake yin su ba wallahi dararun darar din kuma wani iri mahdun la yahtamilu shay'an min alkhair tsantsar sharri kake jawo kanka in ka koma gun Allah baka ka koma wurin wanda ba Allah ba ka bar Allah ka koma gurin ubangiji wannan shine wajibinka to anan zaka samu alheri baki ɗinsa la manfa'ata fihi wannan cutar da zaka samu in ka koma ga wani wanda ba Allah ba to cuta ce wadda babu amfani a cikinta wa ma yahsulu bidhalika min almanfa'ati duk wani abu ma da zai samu ta wannan wato abin da kake so ka samu na alaka tsakaninka da wanda ba Allah din ba na wani amfani da zaka samu a duniya fa huwa wahdahu ko na'am haka ne wa ma yahsulu bidhalika min almanfa'ati yawa yawa la manfa'ata fihi babu wani amfani wa ma yahsulu bidhalika min almanfa'ati fa huwa wahdahu alladhi qaddaraha wa yassaraha Allah ne shi kadai ya kaddara wannan hatta abin da ka samu a gun dan adam in hatta abin da ka samu a gun wani wanda ba Allah din ba to Allah ne ba da shi to tunda ku haka ne dan me zaka je gun dan adam din dan me zaka je gun wani wanda ba Allah ba ba koma gun Allah ba wa awsalaha ilayka shi ma Allah ne ya kawo ta zuwa gare ka ba wani bane da ka duk wani ma wanda ba Allah ba sababi ne na ya amfane ka ba shi ne mai yin abun bil qasdil awwal ba insha Allah an fahimci wannan abin da to shikenan alwajhul ashir to sai mu tsaya akan alwajhul ashir insha Allah sai zama darasin gaba za mu iya gama wannan a fasali gaba ɗayansa sai mu shiga wani fasali din yau da duk abin namu akan abu ɗaya ne kuma insha Allah ta'ala duk wanda ke zaune a nan ya fahimci me ake so to Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara kimsa mana wannan manufa ta tabbata a zuciyarmu kuma Allah ba mu ikon aiki da ita Allah ba mu ikon haƙuri in ba a yi haƙuri ba ba za a iya aiki da wannan zancen ba yau ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ƙara haƙuri a ta nana ta maka zancen haƙuri kar ka kaskantar da kanka kar ka bautar da kanka ga wani ka mai da kanka gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala Allah zai tsare ka ya tsare maka manufofinka ya tsare maka maslaharka ya tsare maka hatta mutuncinka Allah muke roƙo ya tsare mana mutunci Allah biya mana bukatun mu na alheri Allah taimaki duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ya yaye masa wannan damuwa kasar mu Allah muke roƙo ya ƙara taimakonta ya fidda ita daga damuwa kowace iri Allah ya ƙara kimsa wa shugabanninta yin abin da ke shine daidai wajen amfanar al'umma Allah subhanahu ta'ala kuma ya ƙara tsare mu a dukkan abin da muka sa a gaba Allah sa albarka a cikinsa wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk